من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a ci gaba da darasin littafin a tajiridu sarih li hadithi li jami'ar sahih wanda babban malami a sheikh ahmad ibn abdullatif azabidi ya rubuta ɗaya daga malamai na ƙarni na bakwai allah ya ƙanshi da rama muna a kitab na goma sha biyar za mu tashi hadithi na ɗari biyar da hamsin da biyu wanda yake ƙarƙashin tarjama ta babu kaulin nabi salasalam nusirtu bis saba babu kaulin nabi salasalam nusirtu bis saba babu kaulin nabi salasalam nusirtu bis saba an ibn abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور imam al-bukhari Allah ya shi da rama ya tarjama babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam baban da zai mana bayanin fadin manzo sallallahu alaihi wasallam nusurtu bis saba ma ji sala sai ya ce nusurtu bis saba an aga zamani an taimake ni bis saba da iska wacce take ta gabaci asaba ita ce kenan iska wadda take ta gabaci wadda take fitowa kenan daga gabaci na duniya an ibn abbas radiyallahu anhuma daga ibn abbas Allah ƙara yarda a gare su anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma ki sallallahu ya ce nusurtu bis saba ma ki ce an agaza mini bis saba wa hulikat adun bid dabur an halaka adawa su kuma da addabur taimakon da Allah ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ubangiji subhanahu wataala ya bayyana a cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira ya ku masu imani ku tuna babban ni'imar da Allah subhanahu wataala ya muku a lokacin da kuke tsananin tsoro Allah ya amintar da ku shine idh ja'atkum junudun lokacin da rundunoni suka zo muku amma ubangiji subhanahu wataala ce fa arsalna alaihim rihan sai muka turo musu wata irin iska wa junudan lam taraha da kuma rundunar da buku gani shine runduna ta mala'ikun Allah subhanahu wataala to a lokacin Allah subhanahu wataala kafa Allahu almu'minina alqital kaga sai Allah turo wannan iska ga sanyi ga kuma yanda take kadawa iskar ta zamanto ta girgiza su ta zamanto ta dinga kibar da haimomin su ta ringa kifar da tukwanansu amma iskar ba ta karkashe su ba saboda tausayin manzana salasalam da kuma yadda annabtsarar sai ke kaunar daga tsatsansu a samu wanda za su huta su dinga bauta ma Allah subhanahu wataala shi yasa yi ba musu ba azaba ta istisali ta kare dangi amma kaga waɗancan adawa su kuma sai aka feso musu ita kuma sai ta zama an musu azaba ta kare dangi amma waɗannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba a yi musu ba irin wannan sai zamanto iskai ta girgiza su ta kada su ta kore su nusurtu bisaba shine manzo Allah sallallahu daga ci abubuwan da yake ce Allah subhanahu wataala ya bashi hususiya tashi sallallahu alaihi wasallam da kai wa annabi sallallahu yake cewa sannan kuma an taimake ni bi ru'bi razanar da waɗanda suke kafirai nusurtu bisaba an agaza min bisaba da iska wa hulikat adun bid dabur an halaka adawa da dabur aka ce yana daga ni'imar ubangiji subhanahu wataala da Allah ya tunatar ma mu'mine samun musu aminci da da kuma samun nutsuwa bayan wancan razani da ake ciki na adadin rundunar da ta kai mayaka dubu goma sha biyu amma dan Allah ya nuna shine cikakken mai iko sai taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da an yi sara ba ko an yi abin da yake gumurzu sai aka turo iska kawai don Allah nuna gaza wasu da kuma cewa ba wanda ya san rundunar Allah sai Ubangiji subhanahu wataala ulikat adin biddabur an halakar da adawa biddabur menene alakar kawo wannan a kitab wanda yake na istisqa'i saboda alakar iska da ruwa kaga wani lokacin hadari ya hadu kafin ruwa kafin ruwan sai kaga iska wani lokaci kuma bayan ruwan sai iska ta zo saboda haka kenan iskan nan kuma takan iya zamantawa ta rahama shine wanda za ta zubar da ruwa takan iya zamantawa ta azaba gaibu ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi kenan a baya da zara ya ga iska Aisha tace sai hankalin shi ya tashi ya shiga ya huta sunnar manzo Allah sallallahu a lokacin da mutun ya ga iska shine karanta addu'a Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma ursilat ilayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma ursilat ilayhi Allah ka tsare ni daga sharrin da sharrin abin da aka aiko ta da kuma ka ina roƙonka alkhairin ta da kuma alkhairin abin da aka aiko ta da shi wannan sabaka ce ita ce iska da take wutarwa daga gabas iya daga ikon Allah subhanahu wata'ala shine turawa iska iya daga ikon ubangiji subhanahu wata'ala kenan turawa iska ko dai zamanto iska na wani lokaci ta zamanto da rahama ko kuma ta zamanto kenan da azaba annabi sara sai ke ce arrihu min rahmillah ta'ti bil azaba ta'ti bir rahama wani lokacin takan zawa daga da azaba wani lokacin kuma takan takan zauwa tare da kenan abin da yake rahama ko kuma ta zo da azaba a duk lokacin da kenan musulmi ya ga tasawo iska abin da yake kan shi komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bin sunnar manzo Allah salasa a karkashin wannan sannan kuma sanin cewa ita iska din Allah subhanahu wata'ala ne ya aiko ta sannan haramun ne ya zagi iska yana daga al'alfadu wanda suke almanhiya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tasubbu riha kar ku dinga zagin iska kar ku zagi iska saboda kaga Allah subhanahu wataala shine yake aiko ta babu wani abu a tattare da ita cikin yin banna ko kuma samar da alkhairi sannan kuma ba wai karan kan iska bane motsa wata yake tasiri Allah subhanahu wataala yake cewa arsalna riyaha lawaqiha mun turo iska ta zamanto ta hada barbara kaga saboda ita iskal wani abu ne Allah ke turo ta ta zo da sakon shi ko ruwa ko abin da yake makamancin wannan a lokacin da iska ta zo kamar can baya kanatar rihu shadidatul idha habbat can idha habbatar rihu go an anasin rada kara kanatar rihu shadida idha habbat urifa zalika fi wajhin nabi sallallahu alaihi iska wadda take matsananciya in ta motsa hi a ga damuwa a huskar manzo Allah sallallahu alaihi wasu malaman suka ce inda aka zo da kenan iska mufradinta to tana nuni zuwa ga iska ta azaba inda kuma aka yi jam'i kenan riya suka ce shine na rahama aka ce a wannan kenan ba ka'ida ba ce wadda take lazima a kowane lokaci saboda kaga Allah subhanahu wata'ala ya kirayi iska inda aka ba annabi Suleiman alayhi salam da kenan ubangiji subhanahu wata'ala ce sakharna lahu riha wa sakharna lahu riha mun hore mushi riha kaga da mufrad in ne aka zo kuma ba wai ta azaba bace ubangiji subhanahu wata'ala hore mushi ne ya yi annabi suleiman alaihissalam wadda take ɗaukar shi haka kuma allah subhanahu wata'ala ke ba da labari a lokacin da mutane suka hau jirgin ruwa allah subhanahu wata'ala ce wajare na bihin birihin tayyibatin sai ya gudana da su da iska wadda take da dada iska ta ni'ima ja ta harihun asifun to kaga can sai aka kirayi waccan tayyiba da kenariya kenan suka ce ba ƙa'ida ba ce wadda za a ce duk inda aka ga arrihu cikin qur'ani da mufrad kenan ta azaba ce in kuma da jam'i ne wadda take nuni absarahama a da kowannan ma yakan zawwa hidai mafi yawa rihun din kenan an yi amfani da wadda take ta azaba in ta zo da mufradi aka ce asaba ita ce iska wadda take mai taushi wadda take hutawa da sahi kuma ana ce mata alqabul alqabul kishiyarta kenan addabur alqabul wadda take mai fuskantarwa saboda kenan lokacin da ta fuskanto takan fuskantarwa kofa ta ka'aba ita kuma wacce akan ce mata dabur saboda kenan tana hutawa ta bayan ka'aba imam al-bukhari ya maimaita shi a kitab wa al-wahi babu ma jaa fi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmati haka anbiya babu qawli ta'ala wa amma adun fa uliku birihin sarsarin kaga su da ke azaba ce aka musu ko iska ce aka turo musu ta kare dangi shi yasa hatta da wanda suke kafirai kaga rahama aiko manzala sallallahu su ma sun amfana da shi saboda dalilin manzala sallallahu ya roƙi Allah subhanahu wataala Allah ya hulika ummati bi sanatin bi amma kar Allah ya halaka umma gaba ɗaya a musu azaba ta ƙare dangi ta tumbukewa shi yasa lokacin da suka dinga roƙon a zo musu da aya a zo musu da kaza sai aka ce a'a in ku har aka turo da aka nuna musu mu'jiza aka zo musu da wani abu sai suka ƙaryata abin to abin da zai biyo baya kenan azaba ce ake ta ƙare dangi sai kuma kenan a magazi babu gazotul khandaq wa hiya al-ahzab gazuwa wanda aka yi a shekara ta biyar gazotul ahzab kaga anan ne Allah subhanahu wataala ya taimaki manzo Allah sallallahu bisaba da wannan iska babu ma qila fi zalazil wal ayat babu ma qila fi zalazil wal ayat babu ma qila babun da zai bayanin abinda aka faɗa fi zalazil dangane da al'amarin girgizar ƙasa wal ayati da kuma ayoyi abubuwan da Allah subhanahu wataala ke farasuwa na nuna cewa lalle shi mai iko ne akan kowa da komi zalazil jam'i na zilzila shine girgizar ƙasa da kuma zabcewa ƙasa da yakan faruwa menene matsayin wannan abin sannan faruwar wannan me yake nuni akai an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma annabi nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان daga ibnu umar Allah ƙarin ra'a gare shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi shamina annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi shamina Allah ka mana albarka fi shamina a sham din mu shine kenan garin da yake ardul muqaddasa yankin kenan sham falastin da sauran yankuna kenan na Syria ta yau duka Allahumma barik lana fi shamina anan zamu koyi kenan ladabtuwa da sunnar manzo Allah sallallahu yin addu'a ta alkhairi ga dukkanin abin da ake amfanuwa yana da gaba gaba kuma abin da ake amfanuwa kasar da kake cikin ta da kuma kasashe waɗanda suke na musulmi iya daga abin da yake rashin tarbiyya a samu mutum yana cikin ƙasa kuma yana ma ƙasar baka adda ko yana ma ƙasar mummunan fata kaga akwai nau'i na rashin tarbiyya da kwai kuma nau'i na tabuwar hankali saboda in musiba ta zo to kai ma da kake cikin ai za ta kama kai ne kana cikin daki ya ka dinga fatan dakin ya rubuto maka ka gani sai ka dinga fatan ya rubuto a ful kaga in ya rubuto dole har kai zai rubuce to kaga kaman ana cikin amma ya dinga aibanta kasa ko a ce bakar kasa ko a ce kaza ko a ce kasar wannan ita kasa ba ta tsarkake mutum kuma ƙasa ba ta da tasirin talautawa ko arzitawa ko kaza lokacin da kai kawo ta kabar ƙasarka wani kuma daga wata duniya zai zo shi shi kuma ƙasarka babu wata ƙasar da za ka ji a duniya face daga ƙasa an samu wani shi kuma arzikin shi yana ƙasarka shi ba inda yake samun kuɗi kuma yana ƙasarka ka gani shi yasa sai ka ga akwai nasaru akwai larabawa akwai kaza yanda za ka je ƙasashen laraba shi kuma wani ba laraba kenan bai da gurbin arziki sai nijar ka gani wani bai da gurbin arziki sai kasa sai zo nan ya yi noma ya sana'a shi kasa kai ma kuma ka sai can ka nemo kuɗi wannan yake nuna ƙasa ta Allah ce subhanahu wataala kuma batta da alaka da tsarkakewa mutum ko kuma kenan sama mutum wani shi'umci shi yasa ma ba daidai bane mutum ya shi'umta ko gari ko gida ko kaza ka ce tunda na dawo gidan nan ko na ƙauro anguwan nan ko na zo garin nan duka wannan su al'adab ne ga haƙƙin Allah subhanahu wataala annabi sallallahu sai ce allama barik lana fi shamina sannan kuma kasar musulmi babu bambancin ka ce kasar suwa na garin suwa ne ko wance aibanta garin wa'ancan irin yadda zaka ga jahilan yanar gizo gizo suna yi wani aibanta Nigeria to Nigeria da Niger ta ka ce ko ta iyayen ka ce duka kasa ta Allah ce da Niger da Nigeria da ina ne duk ina ne inda ba kasar ka ba kasar da ta Allah ce kai kuma bawan Allah ne kuma Allah ya shimfada kasar nan saboda mu ba dan kowa bai shin wadata Allah bai ce ba ƙasa kaza ta suwana ce ko ta suwana ce duk ƙasa ta Allah ce subhanahu wataala shi yasa Allah yake cewa inna ardi wasi'atu ƙasa ta yarwa gare ta aka ce ma al'umma musulmi ku tashi ku yi hijira daga makka ku je ku habasha daga makka ku je madina saboda duk ƙasa ta Allah ce to kaga yanzu manzo Allah sassa yana madina kai ke ce Allahumma barik lana fi shamina Allah ka mana albarka a sham tamu wa fi yamanina tunda wani zai iya cewa to ai sham asalin kenan tushen annabi ibrahim alaihissalam to kuma sai ce wa fi yamani na kuma allah ka mana albarka a yaman kinmu duk inda musiba take faruwa ƙasa kaza to ka ɗauka ƙasar ka ce duk inda ka ji wani musulmi ka ɗauka kenan wannan musibar da ta faru a tare da shi kai ne musibar ta samu qalu wa fi najdina sabai suka ce ya rasulullah wa fi najdina hallau ayi addu'a Allah ya albarka a najdina ma'ana najd ta iraq yake ne qala allahumma barik lana fi shamina annab sara sai ce Allah ka mana albarka a sham wa fi yamanina Allah kai albarka a yaman kaga wannan addu'a ubangiji subhanahu wataala ya sanya albarka a waɗannan ƙasashe har yanzu gashi ƙasashe ne waɗanda suna da ƙasashen da zaka samu kenan musulunci yake da ƙarhi duk inda za ce ina inda musulunci yake da ƙarhi kaga wannan ƙasashen suna daga ciki yaman ce kenan shamu ce kaga gurare ne waɗanda albarka addu'a manzala sallallahu suna da guraren da kenan ke da kwai waɗanda suke ta'ifa wadda take mansura ka gani wa fi najdina qala hunaka zalazilu wal fitanu yace hunaka a can wajen azzalazilu akwai girgizar ƙasa wal fitan annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin irin abubuwa na yankin kaga yanki ne wanda akwai fitintunu akwai girgizar ƙasa addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya albarka ala addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah kuma ya kaddara faruwar waɗannan abubuwan a wannan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san haka to kaga manzo sallallahu alaihi wasallam abinda ya san Allah ya kaddara shi kuma ya roki Allah subhanahu wataala cewa Allah ya albarka kaga sai zama da akwai cin karo kenan da juna a cikin wannan shi yasa ya namsara sai ke gaya musu abubuwan da kenan Allah ya kaddara faro su a wannan gurin yace hunaka zalazul fitan nan ke da girgizar ƙasa da kuma fitintunu wa biha ya tala qarnu shaytan kuma nan ne bullar kaho wanda yake na shaytan wa biha anan ne ya qulu zai zama ya bayyana yahuda qarnu shaytani kaho wanda yake na shaytan wannan za mu ga kenan ambata girgizar ƙasa a wannan kitabu a kitabu na istisqa'i dan nuni a bisa haro girgizar ƙasa da kuma faruwar aya in ta faru to ana son komawa ga Allah istighfari da kuma aikata salloli amma ba waccan ta tsarin kenan istisqa'i ba saboda sallah tana daga abubuwan da suke kusantar da bawa ga ubangiji lokacin da Umar bin Abdul Aziz aka bashi labarin bullar girgizar ƙasa sai ke cewa lalle ku faɗi irin abin da annabi adam alaihissalam ya faɗi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ku faɗi irin abin da annabi musa alaihissalam ya faɗi ku faɗi abin da annabi yunus alaihissalam ya faɗi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kenan iya daga addu'o'in da ake a lokacin waro girgizar ƙasa a ƙasar ka ko wata ƙasa ta musulmi shine dinga yin kenan istighfari da kuma komawa ga Allah subhanahu wataala dan Allah ya kama waɗancan sauki kuma kai Allah kare ka da abin bai daga karantarwa musulunci in an samu girgizar ƙasa ko malalar ruwa ko faruwa wata aya a wani gari sai kuma 'yan wani garin su dinga kwatanta 'yan garin da wai wani sabo ne suka yi ko sabo ne suke yi kai ka ce garin naku garin annabawa ne ko garin ma'asumai ne ka gani shin saban da zaka ce gari kaza ake kai garin ku ba ai ka gani kenan sabo ke sabbaba wannan amma musiba ta faru da mutum kuma a lokacin maimakon ka jajinta mai kai abin da ya kawo sai ka ce ai kaza ne ya jayo ai kai ka jayo to kaga wannan iya da shi ma kenan abin da yake su'ul adab da kuma rashin kyautata zamantakewa abin da yake kan musulmi shine yin addu'o'i da kuma neman tsarin Allah subhanahu wataala akan wannan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin faruwar girgizar ƙasa da kuma fitintunu wanda yana daga fitintunun da suka faru fitinar kashewa jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yaƙuƙuna da kuma bid'o'i da suka zamanto sun bayyana zaka ga da a ce ummatul bid'a bid'a waɗanda suka faru a ba a samu wanda a Madina ne suka bulla ba a samu wanda a Madina ne kaga wannan yankin shine yankin da ya zamanto gurin bubbugar bid'o'i da kuma bullar bid'o'i saboda haka shine kahon shedan kin da ake nufi wannan bid'o'i kin da za su zama to sun bulla da kuma wannan zubar da jini kamar kashewa ji kamar zuwa sallallahu alaihi wasallam sabanin waɗanda suke fassara kenan kahon shedan da wannan da cewa bayyana aqida ko kuma tauhidi da'awa ta Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab shi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mai datse kahon shedan kin ne shi mai datse kahon shedan kin ne kahon shedan kin shine bid'o'in da suka faru kaga irin abuwa zan ka ɗauki tushe na da yawa daga waɗanda suke sufiya kaga akwai yankin bagdad kaga a can take cibiyar kadiriya da wannan duka kaga bagdad sai kuma yanda masu aƙida ta shi'a suke tun a daɗa wannan lokaci tun da wannan sababa kashewa jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ba kawan shedan inda ya kai wannan sannan kuma najarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba wai ta Hijaz ba ba ta Hijaz ba ma'ana guri wanda yake tudu kenan najar Iraq najar Iraq shi yasa kaga aka ce Yaman aka ce Sham kenan sai kuma mi Iraq saboda haka najar in najar Iraq ita ce kini sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari ya fitar da wannan a kitabu Bada'ul Wahi babu sifatu Iblis wa junudihi a jihar babu ma ja fi buyut azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam nusuba ilayna min al-buyut an biya nusbatul yaman ila isma'il nasabta yaman zuwa ga annabi isma'il a tala babul ishara fi talaqi wa fil umur fil fitan babu qawli nabi al-fitna min qibal al-mashriq annabi sallallahu alaihi wasallam ce fitina za ta bulla daga wajejen mashriq wajejen mashriq kaga gabaci kenan wanda yake na duniya shine kenan wannan sai fassara kenan najd inda ake nufi najd iraq kaga masharik kenan iraki ba wai kenan hijaz ba saboda haka malamai sun yi rubutu akan mai da murtani ga waɗanda suke nasabta wannan cewa shan muhammad ibn al-wahab at-tamimi najdi kenan najd ta hijaz wanda kuma ba haka nan bane hadisin abin da yake magana najd ta iraki amma ba wai najd ta hijaz ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga wannan yankin yayi addu'a ga yaman yayi addu'a ga sham yayi addu'a ga madina annabi ibrahim alaihissalam ya yi addu'a ga maka to ya za a yi garin da maki sa sai addu'a kuma ka ce kawai shaidan zai bulla wanda dujiyar ma an ce ba zai shiga garin ba kaga babu alaka tsakanin nan gurin da ka ce shi kawai shaidan ya bulla ko ya bayyana yanki ne wanda allah subhanahu wataala kenan ya kare shi da aqida shi yasa ya zamanto da'awa ta tauhidi da ta samu rauni allah subhanahu wataala ya tashi waɗanda za su raya ta irin su Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab kuma tun daga wannan lokacin har zuwa yau hasken ya bayyana duniya guri-guri shine da'awar da har ta zo mana mu ma nan inda ka gani duk wannan albarkacin da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab ce ka gani su Sheikh Mahmud gumi suka je su ma suka daskolo hasken suka kakkawo shi kaga gashi na hasken ya bayyana kowa ya fa'idanta da hasken ana jin dadin shi ka gani gabaki da tunda da an samu fita daga duhu zuwa haske ka gani an samu ganewa aqidi a addini an samu ganewa aqida an bar shirkoki da yawa an bar bid'o'i da yawa an bar itiqadat waɗanda suke duk marasa kyau da kuma gurbatattun ayyuka da kuma rayuwa ta jahiliya shi yasa duk wata gabar da yaga tana da rauni he da ya rubutu kamar misali masailul jahiliya kaga da nuna ma mutane ne san abubuwa na jahiliya shine zaka ga da'awar da inda take dawa ce da ta gina akan tsantsanta tauhidi ga Allah subhanahu wataala sai kuma kenan tabbatar da bin sunnar manzala sallallahu sai kuma tabbatar da samar da kenan nagartattun ɗabi'u da kawar da dukkanin wani dattin da yake na itiqadat ko kuma mu'amalat duka sai aka yi kokarin kawar da wannan abin saboda haka zaka samu cewa duk inda da'awa ta samu zama babu tabarruci a gurin babu kaza gurin ana kokarin ya za tsabtace a samar da tasfiya ga al'umma duk gabaki daya saboda bayan da za a yi ka kirayi mutum mai tarbiyya in bai kyautata ba alaka shi kyautata ladabi ga Allah subhanahu wataala shi yasa ba wani kafirin da zaka kira shi mai tarbiya saboda mutumin da bai iya yin ladabi ba haƙƙin shi ga Allah bai iya ma Allah biyayya ba ya zaka kira shi mai tarbiya kaga ana zancen tarbiya ma kai zancen kafiri bai taso ba saboda duk wanda bai bi Allah ba ai farkon shi dai ba biyayya bane tarbiya to wanda bai iya kyautata bai bi Allah kaga babu zancen tarbiya saboda haka duk irin yanda zaka ga kafiri yana da ɗabi'a a duniyance ka ce mai tarbiyya ne kama yi kuskure kama yi kuskure kenan wannan sayo shi a nan gurin don nuni akan cewa yana daga kenan abin da yake sabbaba ko kuma wani lokacin za ka ga a lokacin da hadari ya tattaro ko kuma ruwa ya taso ko iska ta taso to wannan lokacin yawanci an yi samun kenan girgizar ƙasa ko kuma zabcewar ƙasa girgizar ƙasa ko kuma zabcewar ƙasa shi yasa ya kawo kenan istisqa'i babun layadari mata ji ulmatar illan lahu ta'ala baban da yake nuna layadari ba wanda ya san mata ji ulmatar yau ce ruwa zai zo illan lahu ta'ala shi yasa sai hadari ya tattaro ya gangamu da duhu da kaurin shi kuma sai watsi ba ruwa wani lokacin kuma ba a yi ba tunanin za a yi ruwa sai arena kuma sai kaga an kama shara da ruwan da har sai ya zamanto kenan ya kai gwargwadon ambaliya alhali kuma ba a gaba wasu alamomi wani lokacin kuma ya tattoro ko duk hankali ya tashi kowa a watsi a je gida kuma sai kaga ba yi ba komi to kaga ba wanda ya san mata jiwar makwar illa Allah ta'ala wannan ya harsashen yanayi alama kaza alama kaza kaga su ma alama suke cewa wannan kuma kafin a samu ilimi ma na zamani duk mazaunan ƙauyuka masu kula da harkar sabkar ruwa suna da sahih irin wannan in aka ga alama kaza kaza kaza akwai wani tsammani da ake mai rinjaye cewa wani sako ne na za a samu ruwa to kaga a wannan babin yau وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا يعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى جاء المطر daga ibn umar ya ce manzo sarasa ya ce miftahul ghaibi khamsu mabudayan gaibu abubuwa ne biyar la ya'lamuha illa Allah babu wanda yake iya sanin gaibu sai Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada ubangiji subhanahu wataala ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah babu wani wanda ya san gaibu daga wanda suke sama ko ƙasa sai Allah subhanahu wataala malaika jibril alaihi salam da malaiku Allah masu girma aminci Allah tabbata gare su Allah ya koye gaibu a gare su manzanni Allah gabaki dai Allah ya koye gaibu gare su sai abin da Allah ya ga dama ya sanar da su shine abin da kenan suke iya sani miftahul ghaibi khamsun shi yasa iya daga abin da yake sa mutum ya huta daga musulunci da'awar ilimin gaibu mutum ya dinga da'awar ya san abin da zai faru gaba kaga wannan yake nuna hatsarin bugon kasa da duk abubuwan da tattare da su akwai wata hanya ta bayyanar da wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya boye to kaga wannan duka iya daga abubuwan da suke shirkiyat la ya'lamu adun mata ma ya kunu fi gadi babu wanda ya san menene abin da zai faru gobe shi yasa mutum zai tsara duk abin da zai tsara amma kuma gobe sai ya mutu kaga wannan babu wani wanda yake tamaka da wani ilimi face ya san da hakan sai tsara khutuk in shi tsara komi amma ya ce za a yi kaza shi bi kuma sai Allah kashe shi to inda ya san me zai faru dan me zai da ya ce mana gobe mutuwa zan yi saboda hakan yi kaza kaga babu wani dan bugon kasan da zai nan ko da irin masu cewa waye ya ce kaza kaga babu inda ya san haka nan to da yayi takatsan zabuwa da yawa amma kawai abun haka yake zo ma mutum babu kuma wani mai ilimin technology da zai bincika ya gano cewa gobe mutuwa zan yi ka gani saboda haka la ya'lamu fi ghadin illa Allah menene zai waru gobe nasara ko rashin cin nasara hai Allah sai mutum ya hau mota kama hanya bulaguro yan fashi su tare shi su datse mai hannu inda ya san me za a idan me zai hawo mota sai ko mutum ya hau jirgi zai bulaguro jirgin kawai kulikulin kubra ya mutu ka gani kuma kowace ƙasar da take ta makare da technology da kwai wannan ka gani saboda haka ana irin wannan abubuwan na a mutu ayi kaza kai tsaye kaga babu wanda zai ci ai dama mun harsa su cewa alamun mutuwa zai wala alam ahadun ma ta yakunu fil arham babu mai sanin ma yakunu fi fil arham menene abin da yake tattara cikin ma'aiwa kaga wannan Allah subhanahu wataala ne kawai ya sani shi yasa sai ya aiho mutum ka samu ya zo ya zama ya fitini kowa inda an sanin kaga an san cewa shine za a aiwa da sai a gamu ma duk ɗan ƙasa kawai a kashe shi kaga ne yanzu misali irin su shekau kaga inda an san cewa ga abin da zai wara su bella turji su wane ne yake yau to kaga da koyo ne fitinan nema akwai wani can gurin wane ne sunan shi lalla wani fitanen ne shi ma na sabo dan da kawai wancan ya ji daɗi shi ma sai hudu wancan ya ji sai hudu ko ba komi ba ne kawai zunubin mu ne wai ke sa ka gani kuma abin ba lalle ba ma wai zama yadda muke hudi ne mu ce an gama baki da kawai ba haka nan ba ne ba shi khawarij lokacin annabi sallallahu ba khawarij kamar jarraba ce kun gane kamar jarraba ce kaga ba lalle bai zama ai dauka muke dole akwai wasu wanda suka musu kaza kawai gwamnati ne su ma kawai fitina ce in Allah ya ga dama ɗanka ba sai buwaye ka baka rasa yadda za ka yi kuma an yi a baya ba yanzu ba ne aka fara huruci da wannan an yi a baya to shi kuma na bayan wata ƙasar kafirai ce ta ɗarme musu gindi ta ce kaza kawai mutane ne suke shiga daji tun a zamanin dama an yi sai su je shi yasa manzo da sassan lokacin da hatim abin nan yazo adi ibn hatim yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bada labarin amincin da za a samu ta yadda zai zamanto mutum zai tahiya daga sana'a ila hadarmut wala yakhafu illa Allah la yakhafu dhiba ala ghanami kaga sai ke cewa aina aina qutta'u tayyi a lokacin ko ina ɗan fashi da makami in tare hanya na kabila ta tsaye masu fashi da makami in ka dauki kissan musulmtan abin nan fudail ibn iyad kaga datse hanya yake da yana zama barazana kan hanya ba kowa bai ke iya bi ya huce ka gani to a dama an samu waɗanda suke kutta'u tariq wanda za su zama barazana ba wanda ya isa ya huta ya bi hanya kuma su gagaru kowa kawai kai a cikin gari kake a gidanka kake shi kuma daji ya maida gidan shi duk ya dasa can gurin ya kawo tarko can ya kawo kaza can ya kawo kaza in ka zo ma yana boye ina ka san aina yake ya boye cikin kasa boye cikin kaza kaga baka sani ba yana ganin ka kai kuma baka ganin shi kamar aljani to kaga kodan yana da wahala ka gani to a dama an yi haka Abu Basir da Abu Jandal da suka yada zango tsakanin Makka da Madina kaga wanne ya sabbaba dole mutanen Makka Quraysha suka zo su a neme cewa wannan sulhun da aka yi kawai na tsagaita wuta shekara goma tsakankani da abin nan cewa in mutum ya zo wajen ku dole ku maido mana shi yanzu mun yarda duk wanda ya zo kawai ya yi zaman shi to kaga ai su ba wai wasu dubunnai ba ne ko ba taimaka musu ba kai hasali ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga abu basir gane annabi sallallahu alaihi zai bada a koma da shi kaga karshe ma gani yayi wannan saboda haka sai gudu ya zo to ka dauki misali ai basu da yawa amma ya suka zama barazana ga daula din dole ƙurishawa zalimcin da suka yi suka janye dalilin wannan kidan ba dole ba ne ba sai an in musiba ta zo in zarge ka ka zarge ne ka gani ka ga ƙasashen da ake yi sai ka ga su wancan ɓangaren su zargi 'yan adawa 'yan adawa su zargi sai a ce gwamna wane ne wane ne ya kaza kawai a yi ta zargin juna kuma abin da ba a lura in aka ce gwamna wane ne yake ƙirƙira kuma shi gwamnan sai ya hau gwamnati kuma shi ma sai zo na yaƙi da su ai da ya kamata a ce su tona asirin wani su ce to shi ne yake mana kaza shi ne yake mana kaza kaza ga gani kawai musiba ce da jarraba Allah kare mu wannan kuma duka zunubin mu ne yake jayewa iri iri wannan abubuwa a tuba a koma ga Allah mu gyara duk matsalolin mu kuma da bin mu da sai dai a ji labarin tashin bom a wasu gurare da wannan kaga sai zaman to kuma guraren da suke kusa cikin mu duka kaza duka shi abin yana faruwa to kaga me ya kamata a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala amma yakin baki da kai ka jayo kai ka jayo sai kaga kuma ya sa an tunani ya tsaye daga muhimmin abu wala ana ma'adin ma yakunu fil arhami wala ta wa abin da ba wanda aka bari dan musiba kai ana kama ala ramma ana garkuwa da shi kaga ala ramma suleiman yaya ka gani to wanda an kama ala ramma ina ga kai dan ustaz kaga ba ruwan su da wani ustaz ne in kwana zaka dinga yi kana har da qur'ani kawai yaran da suka sani kudi kawai ba ruwan su da imanin ka ka gani ba ruwan su da imanin ka to kaga to in ku hal malami bai sha ba to ka gani to ka gani ko in ka gani ka gani Allah kare mu wala yaram adam ma yakunu fil arham babu wanda yake sanin wannan sau da aka kaga sanin mafil aram ba wai wani ya ce to ai za a yi echography a gane cewa mace ko namiji ko kaza ko wannan ba wannan ake maka zance ba na bayan Allah subhanahu wataala ya busa ma a barai dama ta ne bayan an wuce watannin ba an busa rai ba a yi echography man a ranar da aka samu kulla arman aka samu dukuli na farko ai kaga a dukuli sai a yi echography a gane kaka ka gani wala ta'lam nafsun ma za ta kasibu gada rai bata san ba menene ma za ta kasibu gada menene abinda za ta samu a gobe wa ma tari nafsun bi ayi aradin tamut babu ran da ta san a wani ƙasa ne mutuwarta saboda haka ubangiji subhanahu wataala shine ya kaddara ya san ina ne mutum zai mutu sai ka kana gudun abu wani ya ce ba zai bulaguro ba ma tsoron bannan mota kuma ya kaga Allah ya kawo wani sababin da dole dai inda aka kaddara ƙasar shi sai ya je can wa ma dari ahadin mata ya ji ulmatar shi ne mahallin shahidi ba wanda ya san mata ji ulmatar yaushe ne ruwa yake zuwa shi ma imamul bukhari ya fitar da wannan a tafsir wajen kenan inna na inda ilimin sa'a ilimin yaushe kiyama wajen allah subhanahu wa ta'ala yake sai kuma al'am wa inda hu mafatihul ghaib shi ma dan nuni abu sa yana daga mabudan gaibu waɗannan abubuwan kuma allah ne kada ya sani surat ra'd Allahu ya'lam ma tahmil kullu unsa Allah shine yake sanin duk abinda kowace mace take dauke da shi daga ranar da aka aihe ta ko ka aihe ta da shekara da, da, da shekara wajen 50 Allah ya san kowa gurgurdan iya nawa za ta aiwa a kitabu tauhid babu alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada dan korewa cewa yana daga tarayya da Allah subhanahu wata'ala mutum ya dinga da awashi ma san gaibu alhali kuma ilimi ne wanda Allah subhanahu wata'ala kadai yake banta da shi saboda haka yin amfani da na'urori ko kuma kallon yanayi a yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa kaga wannan wani abu ne na harsashe da kuma tsammani da kuma fata amma ba yaƙinan yaƙinan ba shi yasa zaka je za a ce ana tsammani gwargwadon kaza kuma ya ƙi ruwa kaga da ma tsammani ne harsashe ne ake wannan kenan wannan kuma ya sha bamban da masu arwa matsafa waɗancan waɗanda su kuma suke matsafa mutanen kwannan na wanda suke cewa yan gado gado ne ake roƙa kuma gado roƙi Allah kaga gado suke roƙa gado kuma shi sai roƙi Allah suka ce saboda gado ya yi su an yi amsa mushi kaga dama duk masu bota gumki shine da wasu ma na abudu min illa li yuqaribuna ila Allah zulfa wa ya'buduna min duni Allah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum yaquluna haula shifa'una inda Allah su ma kaga haka suka ce yan jarida suna hira da su suka ce duka wannan nakin da suke su ma sun sa akwai Allah amma suna roƙon gado gado shi kuma sai roƙi Allah saboda shi gado ya roƙa an yi samun abin ma'ana tsafin su da aljannin su da wannan kenan su ne suke abin nan yanzu sai ce za a yi kaza za a yi kaza kaga ƙaryar banza ce dole in ba ka nan ba duk wata musibar da za ta zo ba ya kuce ba to za a yi kaza za a yi kaza a yi wannan kawai a haɗu ne a ci kuɗi kuma da kwai wanda su dama babu tauhidi babu karatu ba wannan in aka ce ana yi su yi cincirin da su je su kawo a gaya musu ƙarya da banza banza saboda duk wanda bai bautar Allah ba dama dole ya Allah jarabce ka da bautar wani abu bai yiwa ka zamna haka in ka ce ba za ka roƙi Allah ba dole ka roƙi wani wanda yake halitta Allah subhanahu wataala shi kuma halitta Allah ba abin da ya mallaka to kaga duk wanda suka saki Allah zaka suna ta wahala an ce za a yi za su yi taro su sayi shanu su sayi kaza su je a gama a yi ta saban Allah a kafurta su su dawo Allah kare mu kenan kitabul tasqa da wannan ne ya kare wanda kuma kenan istisqa'i iya daga abin da aqida ta shiga babu kin ta yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sahabbai suna tawassuli da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen istisqa'i sannan kuma bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tawassuli da addu'a ta Abbas ibn Abdul Muttalib wanda wannan sai wasu suka maida kenan yin tawassuli ne da gangar ciki na halittun Allah subhanahu wata'ala to kaga a hadisan mun ji cewa lalle bai halitta yin tawassuli da gangar ciki na wani daga halittun Allah subhanahu wata'ala inda ko yana halitta da sabai sun yi da zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su yi wannan ba sai dai sun dinga addu'a sun dinga tawassuli da addu'ar manzala sallallahu alaihi wasallam sannan kuma duk abin da ya tsananta na samun tawaya na arziki na wasu ni'imomin Allah subhanahu wataala to ana samun maido da abin ta hanyar sallah da istighfari da kusantar Allah subhanahu wataala kaga lokacin da Allah ya rike arziki na ruwa tunda taskashe ce to sai kuma aka shar'anta hanyoyin da za a bi to kaga anan za mu samu darussa na cewa lalle duk abin da na rasa to a baban Allah subhanahu wataala ta nan ne za a samu kuma wa alamu anna ma inda Allah ila yanalu illa bi ta'a taskar Allah ba a samun ta da tsiyatsiya dole ta hanyar da'a ce duk wanda ya rasa wata ni'ima daga ni'imomin Allah subhanahu wataala da ya mushi sai Allah ya jarabce shi to ba wanda zai maido mai wannan ni'ima sai Allah ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد kenan hanyar da za a bi a dawo da wannan abin shine hanya ta kusantar Allah subhanahu wataala sai kuma Allah ya bada ni'ima amma ka saki wannan ka koma ka kama wasu hanyoyi kamar yadda mutane da in suka rasa ni'imar Allah sai ka ga su fada wancan kwaron su fada wancan bokaye ne hanyoyin da basu halitta bane sai mutum ya ta kokarin bibiya wai a tunanin dan adam kenan in yabi wannan hanyar ita za a fi samu a daji in har kaga ka samu ta hanyar saban Allah to dama Allah ya kaddara dai zaka samu abu dama baka bi hanyar ba zaka samu abu amma ba saban bane da kai yasa dan ka saba ma Allah sai baka ba haka bane abun wajen Allah la yanalu illa bi ta'a kawai hawaduwa ce ta zo daidai da zama Allah kuma yana ba kowa da mai mai da'a da wanda bai mai da'a amma roƙon shi ya bada to sai ta hanyar da'a ne kullum da mitu ha'ula yi wa ha'ula min a tsayi rabbi Allah yana ba yi duniya da manyan fulɓo wa liman lahi shi yasa za ka samu kafirai Allah ya ba su dukiya ya ba su mulki ya ba su kaza to su kuma da aka ba su su ma wacce hanyar da kabi ita ce suka bi kaga ba ita ba suka ba su ma yi imani da ita ba shi bai ma raba da ko ta hanyar da za a bi ko ta hanyar buka a samu kaza kuma ya samu abin ka gani saboda haka kenan babu alaka tsakanin saba ma Allah subhanahu wataala da kuma samun arzikin ubangiji subhanahu wataala sannan kuma abin da ake bukata ga musulmi shine ladabtuwa da karantarwar shari'a a duk lokacin da aka samu canji na yaninnika kamar misali damuna kaga akwai wasu adabu wanda suke da alaka da sabkar ruwan sama da lokacin damuna yanayin zuwan hadari gama sallah ka gani sai kuma kenan lokacin sanyi shi ma sai kuma lokacin tashin iska ganin hadari allama sayyiban nafi'a yi da ruwa mutunna bi rahmatillahi wa fadlihi da rashin jingina abin zuwa ga nau'i kaga jinginawa kuma zuwa ga wani Allah subhanahu wata'ala ya zama halitta Allah sababi ce kaga wannan bid'a ne jinginawa halitta Allah ita ta samar da abin shi kuma shirka ne to dole kenan a wannan ya zamanto muna kallo sai kuma faruwar girgizar ƙasa shi ma kenan iya da abin da yake da alaka da wancan baban na istisqa'i saboda haka abin da aka shar'anta shine tuba ga Allah subhanahu wata'ala da kuma barranta daga dukkanin ƙarhi da kuma dubara da kuma sanin cewa mu halittun Allah ne yakan jarraba mu yanda ya ga dama kitabu na shashidda kitabul kusuf al-kusuf da kafun an yi amfani yawanci ga na rana da kha'un an yi amfani ga wata amma kowannan kuma aka ambata wani lokacin ma aka ambata al-kusuf kin ana nihin alqamar wani lokacin kuma ya amfani da kha'in ana nihin rana amma a mafi rinjaye kenan wancan shine ake ne shine zahabu diya'ul nayran ko kuma kenan zahabu diya'ul shams aw al-qamar a samu hasken su ya zaman to ya tahi ya gushe ko kuma taghayyur dawu shams wal qamar jirkita da kuma canzawar haske wanda yake na rana da yini alama ce daga alamomi na tashi alkiyama na a annabi sarasa yana hudu ba ne shi yasa ai baka zo wancan satan hudu eh to shine iya hudu ba ne kuma yanzu limai yana hudu ba da mai tambaya da nema mai nema addu'a ko musulmantar da wani ko kaza yanzu da yake magana da liman kenan kai tsaye magana shi kamar hudu ba ce ita ma shi ya wuta daga layin waɗanda su bai halitta su yi abin nan na'am yauwa kenan tsakanin mamu da mamu amma an zo ta gaba sai liman ya tambaye ko na wane ya kaza ko kuma da kwai na abin da shi liman din ya ce ka tana mushi misali ko na abin da yake bukata ka mushi bayani misali ko na abin da la'alla ya faɗi sai ya samu kuskurewa ciki kuma in aka tahi nan gurin kenan zai zama to an tahi da barna to kaga yanzu maganar da kuke da shi ai shi ya yi shiru yanzu kuma kai kana magana tunda ba tare ba kuke yi to yanzu kai ne ka arhudu bakin kake magana sau da haka kenan kai baka da laifi matsayinka kamar mai hudu ban ne kai maso da kai ake saurari kitabul kusuf babu salat babu salati fi kusufi shams babu salati fi kusufi shams baban da yake nuna mana shar'an ta sallah yake bayanin shar'an ta sallah babu salatul kusuf fi kusufi shams baban da yake bayani a bisa shar'anta yin sallah lokacin da aka samu kisbewar rana kina abinda aka shar'anta ma al'umma musulmi shine sunnar manzo Allah sassan yin sallah daukan hoto bibiyar tarihi zuwa guri kaza duka wannan kenan karantarwar yahudi da nasaraci kenan karantarwar musulunci da abin ya faru kawai sallah ce yake babu zancen wancan wannan duk abin da ya saba ma wannan za ka ga cewa kenan wani abu ne wanda ya shafi waɗancan kenan al'ummun da suka gabata an abi bakra radiyallahu anhu qala kunna inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shams fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajru rida'ahu hatta dakhala al-masjida fa dakhalna fa salla bina rak'atayn hatta injalat ash-shams fa qala sallallahu alaihi wasallam inna ash-shamsa wal-qamara la yankasifani li mawti ahadin fa idha ra'aytumuhuma fasallu wad'u حتى ينكشف ما بكم وفي رواية عنه ولكن ولكن يخوف الله بهما عباده وتكرر حديث الكسوف كثيرا ana abi bakara radiyallahu anhu daga abu bakara shine wane abu bakara na'am abu bakara nufai bin al-harith ko qala kunna inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun kasance gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fankasafat ash-shams sai rana ta kisbe kunna inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam fankasafat ash-shams mun kasance muna gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fankasafat ash-shams sai rana ta kisbe kaga faruwar kusufi ɗaya ne daga alamomi na ƙarshen duniya faruwar alama daga alamomi na ƙarshen duniya baya nuna cewa ga baki ɗaya mutane sun lalace wannan kaga zamanin manzo Allah sassan sai hakan ya faru kamar yadda Allah ya ce iqtarabat as-sa'atu wa shaqqal qamar saboda haka sai hakan ya faru akwai abubuwan da sukan faruwa don tashri'i yanzu masalan a cikin masallaci ya ka samu rafkanuwa liman sai ya kuskure da liman ya kuskure ma sallah sai kowa ba samu bayanan bahashi ba za ka ce ba kai gaba ɗaya mutane sun halaka wajen mutum ɗari to kuma zamanin manzara sassarawa da aka samu wannan kaga akwai ne yanayin da wasu sun sani wani yana tsoro kai ya je yana da ɗan shakka ya je tasbihi kuma ashe shi ne mara gaskiya kaga mutane su yi ta jin haushin shi saboda mutane da gaugawa a ce shi ne ya kwantalo tun da yin tasbihi liman zai rikice kaga a ce duk ba abu ya shangwale saboda haka a laka mishi bata sallakin to kaga la'alla yin mutum ya ɗan tsaya yana abin nan to wannan sai sa kuma a sallame kunna inda rasulullah fan kasafat ash-shams sai rana ta kisbe fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam yajru rida'ahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam tsaya yana jan rida'ahu mayafin shi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala al-masjid yanayin furgita ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu kanshi na faruwar wannan aya din saboda dama Allah ya turo hakan dan saboda Allah tsoratar da bayi wa ma nursil bil ayati illa takhwifa Allah ce bamu zama muna turo ayoyi ba face sai dan tsoratar da mutane shi yasa ba a san ka ji zuciyarka kawai kai hankali kwance ko ka samu wata kamera kana ɗauka misali yanzu Allah ya tsorata ka kamar ka nuna ban tsorata ba ka gani kina abin da ake so hankalin kai tashi wal Allah zai iya yiwa tashin kiyama ne wal Allah kuma abin ya tuna ma haduwa da Allah wannan kaɗan ne daga ayoyi aka nuna saboda a lokacin kiyama za a tahiyar da hasken waɗannan idan shamsu kuwira wa idan nujumu kadara ka gani saboda haka kenan alama ce daga alamomi ya jirro rida'ahu wannan halin da annabi sallallahu alaihi wasallam dinga jan rida'ahu ba zai zama dalili wani ya ce kenan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya jirro rida'ahu kaga yanayi ne na firgici sallar sai ya samu kanshi amma sunnan shi shine wala rida'i wala riga wala sirwali wala izari duka haramun ne sabka ƙasa da idanun sawu yana daga kaba'ir zunub wanda in mutum ya mutu yana yi bai tuba ba ana jin tsoron Allah zai kona shi a wuta a samu tuhar mutum namiji tana huce a idanun sawu a kitabul kaba'ir ai mun yi wannan amma kaga yadda mutane yanzu ai abun maganin shi ake wani sabon addini saboda badal islamu gariban wa sai'udu gariban fatuba lil ghuraba amma kaga yana daga kaba'ir zunub kuma muna karanta kaba'ir zunub duk makarantu ana karanta kaba'ir zunub ko amma me yasa gashi a cikin kitabul kaba'ir an ga cewa wucewa wannan kabira ce da kaba'irul zunub amma kuma ake karamci hazara bal ake ma istihza'i ga masu so da ba dole bane duk saban da ake yanzu duk awwan da Allah hana shirkiya ta da kaza me ba ai kaga dai ake kaga ba wai kace to yanzu duk kenan su malawa da su ba to yanzu kenan malawa ne da yake ƙarya he ƙarya ta halitta ko da yake zalunci he nuna zalunci ya halitta aikata saban wani malami bai halitta abin ya canza shi daga haram ya koma halaka ka gani saboda haka kawai haram haram ce in kuma ka yarda duk inda Allah ya kaiwa ne kai ka to kuma wannan kai kai rama kanka amma babu wani aikin malamin da zai zamanto aikin ya canza abin da ita gaskiya tana nan haram tana nan tunda Allah ya haramta ta in ni na aikata ta to na sifanta da siffa ta fasikanci a lokacin saboda haka na yi ma Allah sabo na aikata ba daidai ba amma wannan bai nuna ka ce to ai su malam wane malam tun da akwai masu wannan ya ka ce kaza sai ce to su kamar su malam wane ma ka ce suna yi kuma an ce kaza ka gani to masumi ne shi ba masumi ba ne tana iya yiwa kuma yana da wani tawilin shi daban amma kai dai yanzu ka fahimci gaskiya haka take kar ka auna da shi kar ka ka misali da shi ka dai gane gaskiya kai ko to kai ta kanka ka gani wannan kuma na to ka- haka ne haka ne bare kwa shine ai matsalan ka san ma'asiya abinda Abubakar Jazairi Allah cikin shi da rahama yake faɗi kenan kaga saban Allah duk lokacin da aka bar munkari sai ba a kokarin inkarin shi aka to zaka ga yana waye gari ya koma ma'ruf kuma da tasirin duk abu na bid'a da ba a barin shi kake ga ai akwai wanda in aka ce kaza bid'a ne sai su dinga nuna kanku damu kanku kullun ku maulidi kullun ku ce kaza in ka kyale gidanka abin zai faru yanzu in aka kyale kin kai malamin baka ce ba kyau go to yanzu gobe matar ka za ta kirkiri maulidi a zo a shashi a gidanka ka gani saboda da to ai ba mu ta- ba mu taba ji mala ya ce haram bane ko mu taba ji mala ya ce bid'a bane to ka ka gani to shine matsala ko in abu munkari ne ka ai wasa da shi duk abin da aka san bai da kyau ba daga mai kawo to samun waɗancan da suke istihza'i daga waɗanda suke ahlul hawa suke yi suke yi sai abin ya zama kamar ma ba komi ba sai ake gama ka- kamar abin ya zama sabon to su ma sauran waɗannan sai abin ya musu tasiri kuma yana daga ciki shi yasa ba a san yawan sauraron waɗanda suke ahlul hawa da kuma wanda suke mubtadi'ai saboda in kana sauraron yanzu ka saba sauraron zagi wanda bai saba jin zagi ba da ya ji an zagi gagagage sai amma wanda ya saba zama cikin masu zagi dan ya ji an sharba dan ya asharma sai kaga ba zai ce maro dan me zaka yi zagi saboda shi ya saba ji dama shi ba komai bane yanzu misali uwar da ta saba a rana za ta yi zagi hamsin ka gani ai da koyi irin wannan wata sai ta yi hamsin wancan yaron ta mai bakwai wancan ta mai goma wancan ta mai in ka tambaye ta sai kai haka na saboda wata duk inda yaro da ya ɗaja sai ta danna mai zagi to yanzu ka ga ita ɗanta ya saba jin zagi ka lura wanda yake gida ya saba jin zagi yanzu ya ji wani yaro a waje ya yi ashar ko a kai na kawa ka gani bai damuwa saboda ya saba jin abu to shi yasa tasirin tasirin waɗancan ne da suke ta istihza'in sai waɗannan sai suka ɗauka abu na biyu kuma cakuduwa da sawa jiki yana jayewa wannan shine abinda Allah ya ce wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar da ake raba tsakankanin mu'mini da fasiki wala juzu lahu suhbata fasikin saboda menene sa saboda yanzu kana tare da mai shan sigari kuna tare ya saya ya sha abin shi kuna tare ya zo ya kaza kana zama majalisa a sha shisha a fesa mara kuna zama ya kaza yanzu kawai da wani ya dago sai ka ji kana tsantsanin abin baka ji kana tsantsani saboda tuntuni ka saba ko ba za ka ga muna abin ba kai wajen kama ya zama kamar ma halak to duk inda aka ce ma abu kuskure ne nisantar masu yi kyamatar abin bayyana kuma rashin kyan abin shikenan kuma ba ruwanka da kallon kaza sai kuma du'a ɗin da su ma sai zaman to suna ba su ko ba san ba kamar su kuduwa ne dole akwai yadda su suna kallo in ka ce ga su yana ce to ai malam wane kwa ya yi wane ilimi kuma gashi shi yana kaza akwai masu karamin tunani ka gani to ka gaba musiba kamar ka zama kofar da za ka rusa sunna kenan wannan ire-iren wannan halin darura ne annabi sallallahu alaihi wasallam fadakanna fa salla bina rak'atayn sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai mana sallah rak'a biyu hatta jalat ash-shams har rana ta yayi fa qala sallallahu alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan in rana ta yayi kuma shikenan salatul kusuf me sababin tawaro kusufi kusufi ya kau an kare kana cikin salatul kusuf kai raka'a daya sai ta yayi shikenan sai ka ciko ɗaya ba sai ka tsawaita ba kuma saboda ai sababin ya kare shikenan sai ka karasa ka fita daga sallah ɗin kenan inna shamsa wal qamara annam sallallahu alaihi ce lalle ku sanin rana da wata la yakasbani lil mauti ahadin ba su kisbewa saboda mutuwar wani daya anan gurin manzo Allah sai yana kore tasiri ga rana ga wata wannan yake nuna taurari babu wani tasirin da suke da cikin gudanarwa da kuma aikin Allah subhanahu wataala babu alaka tsakanin ka ce tatsuniya mai wutsiya ta tsaya akwai yunwa kaza tsaya dama tauraro kaza tsaya tunda aka ganshi an sa akwai matsala to da rana da wuta da tatsuniya wanne ne ya girma hasken su ma yake dami hasken tatsuniya to in har rana da wuta fatta da basu da wani tasiri cikin canza wani abu ko samar da wani abu to ina ga kuma taurari wanda su kasa da su suke da gani saboda haka inna shamsu wal qamara la yakasfani lil mawt ahadin ba su kisfewa hasken su ya tafi dan mutuwar wani daya fa idza ra'aytumuhuma in kun ga faruwar wannan fasallu ku yi sallah wadda ku yi ta'addu'a hatta yanka shifa malikun wannan yana nuna girman lamarin sallah manzala sansana idza hazabahu amrun fazi'a ila sala qala kum ya bilal fa arhina bis sala yakan ce bilal tashi ka hutar da mu ta hanyar sallah haka ake son mumini da ya samu kanshi cikin jarrabawa to ya lazumci kofar Allah subhanahu wataala aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid shine abin da so da yawa yake gagara gare mu da ka samu wata musiba da jarrabawa to yanzu kalli kiyamul lailinka in gwargwadon da kake yi da hizubi kake yi yanzu limka hizubukan da kake kar kusantar Allah wasu jid waqtarib ka gani wasu jid waqtarib to in ka yi wannan da izinin Allah zaka samu yayewa ko menene ko menene hatta ya kashifa ma bikum har ya yayi abin da yake tare ku kenan duk lokacin da kusufi ya waru karshen salatul kusuf da addu'a kusufi yayewa wa fi ruwatin qala walakinna yukhawifu Allahu bihima ibada sai dai kawai Allah yana tsoratar da bayan shi ne da waruwar kusufi kenan waruwar kusufi ishara ce ta mu shiga sai tsaye mu wa ma nursul bil ayati illa taqulifa shiga sai tsaye ba dole sai kiyama ta gaba ɗaya ta zo ba a ɗaiɗaikun mu kawai ka gyara ka tuba ga Allah subhanahu wata'ala ka nemi kusantar Allah subhanahu wata'ala kuma kowa ya san tsakanin shi da Allah da abubuwan da yake ma Allah subhanahu wata'ala wa fi ruwatin anhu qala walakinna yukhawifu Allah bihi ma ibada wa takarrara hadithul kusuf kathiran hadithul kusuf ya maimaitu so da dama fa fi ruwayatin aw tarwaya an al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu qala kasafat ash-shamsu ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam rana ta yi kusufi a zamanin annabi sallallahu alaihi yana raye kuma ya kai dace yau mata ibrahim shekara ta goma yinin da ibrahim al-mu'azzam dan manzo Allah sallallahu ya rasu fa qala nas he mutane suke cewa kasafat shamsu li maut ibrahim rana ta kisbe li maut ibrahim sababin mutuwar ibrahim alaihi salam ibrahim al-mu'azzam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam inna shamsu wal qamara la yankasbani li mauti adin wala li hayati a duk lokacin da aka ji wani isha'at da wasu maganganu na jita-jita da jahilci to ba kyara ya baki a ce kai shirme ne wannan ai ba an yi raddi ba ma yaushe za a yi raddi wannan ai ba za a mai da amsa ba ba za a an ba tururuwa ma amsa yahuda sun yi tambaya an ba su amsa ba za a ce kai yana yin bida ne kyale su wace amsa za ba su kawai a rabu da su ma ai kowa sa hallaka ku ne yahudi da an sa hallaka ku ne suke tambaya aka ba su amsa dabbobi suke tambaya ba su amsa an saurari alhuda-huda yana faɗin magana na musulman alaihissalam ya saurare shi bincike labarin shi to kaga ba a barin musamman abin da yake da alaka da aƙida ko ya yake a ce wanda ya waɗi jahili ne ko a ce kawai jita-jita ne a shi yasa manzo Allah sallam da ya ji mutane suna faɗin wannan sai kokarin ya rufe wannan sai annabi sallallahu alaihi ce inna shamsa wal qamara la yankasfani lil mawt ahadin wala li hayati fa idza ra'aytum in kun ga haka fasallu ku yi sallah wada'ullaha kuma ku roƙi Allah saboda haka malamai suka ce faɗin cewa kaza zai faru ko akwai alamomin kaza wannan kuskure ne wannan kuskure ne sannan kuma asali ba wai yanda su masu ilimin bane suke faɗin cewa kamar wani tsari ne silsila ne labudda abin sai ya faru saboda Allah subhanahu wataala ce ma nursul bil ayati illa takhwifa kuma sannan wani abu ne wanda yake faruwa dan Allah subhanahu wataala ya razanar da bayi sannan kuma kenan abubuwan da aka shar'anta su ne abin da ake bukata mutum ya zamanto yayi addu'a da sallah irin abubuwa na isha'at da jahilci da ake yi duka wannan baya halitta kenan a haƙƙi na al'umma musulmi babu sarakatu fil kusufi baban da yake nuna shar'anta yin saraka in kusufi ya faru yanzu abu na farko in kusufi ya faru yin sallah da kuma addu'ar roƙon Allah subhanahu wataala yayi kamar yadda istisqa'i ana buƙatar kenan istighfari sallah sadaka to haka shi ma anan babu sadaka fil kusufi menene yasa ake ambata lokaci tun ya dago minti da dare to muna iya insha Allah da ake ambata wannan ababen babu wani musiba daga musibu da nikima daga nikimomi wanda za su faru face in bawa ya tawassuli da sadaka gurin Allah subhanahu wataala yakan samun yayewar wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sala'il ma'ruf taqi masari asu babu mafi sharri kamar wuta babu mafi zamantowa ƙarshen kenan hukuma da tawaya kamar wuta amma manzala sallam a lokacin da aka nuna mai wuta sai ce fattaqun nara walau bi shiqqi tamra ko da ta hanyar sadaka ne da wannan yace ma mata tasaddaqna fa inni ra'aytu kunna aktharu hatab jahannam kaga kenan sadaka takan tunkuɗe ma mutum kowane abu shine abin da ibn qayyim cikin zadul ma'ad ya kawo a abubuwa wanda suke asbabu na inshirahu sadari abubuwan da suke kawowa yalwa kirki sai ce yana daga na gaba-gabansu mafi girmansu shine sadaka tana tun kuɗa wannan duk wata asara fitina abubuwa wanda suke na bazata musamman jarraba ta bazata to sadaka takan tunkuɗewa abubuwa wanda suke musiba wadda take ta fuja ta bazata sai ce to wannan yana daga na gaba gaba shi yasa magabata zaka ga addubarun su da suke ko rashin lafiya suka rasa maganinta to suna yin tawassuli da yin sadaka musamman sadaka ta ruwa sadaka na ruwa to sai ka suna shagaltuwa da yin wannan cuta ta dame ka ka rasa maganin cutar shikenan lokacin da ake zahi lokacin sai ka samar da ruwa sadakar ruwa kuma ba an ce ba dole ka ce to ina zan gina forashi ina zan je yin kaza ka je makaranta masallaci ka dinga biyan fakcir gina kaga ai makarantun mu da masallatan ba gwamnati take biya ba ba dole bai ka gina risha makarantar nan nawa ne fakcir din ku na ruwa kaza ne kaga duk ana cirewa ya wuce shikenan sai ka amsa da an kawo ku kawo muni jika goma jika biyar jika kaza haka ne to matsayinka kamar ka gina risha ne ka gani saboda haka ba dole ba sai mun gina rijiya ka kai dai ruwan ne ake so ka bada sadaka wa fi ruwatin ana sha radiyallahu anha qalat khasafat ash-shamsu fi adi rasulullah sallallahu rana ta kisbe lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam rayu fa salla bin nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci mutane sallah fa qama ya tsaya fa qalal qiyam ya tsawaita tsayuwa thumma raka'a fa qala ruku ya ruku'u ya jima ruku thumma qama fa qala qiyam saboda tsayo shi kamar karanta suratul baqara tsayuwa ta farko da ya dago daga ruku'u maimakon ya je sujada kuma sai fatiha kuma sai ya zarce hallawa ya ci gaba da dinga yi kenan bayan ya yi karatun ya dawo kenan ruku'u hudu sujada hudu raka biyu sun makama fatala qiyam faqama duna al-qiyam al-awwal thumma raka fatala ruku wa huwa duna ruku al-awwal thumma sajada fatala sujud thumma fa'ala fi rak'at ath-thaniya mithla ma fa'ala fi al-ula thumma sarafa daga nan sai juya wa qadin jalat ash-shams tuntuni rana hatta yayi fa khataba an-nas annabi sallallahu alaihi wasallam mutane khutba kenan ana buƙatar yin khutba in kusufi ya faru fahamid Allah ta'ala wa asna alaihi ya gode ma Allah ya yabo ga Allah subhanahu wataala duk hudubar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fara ta da godiya ga Allah babu bambanci huduba ta idi ko huduba ta wannan duk hudubar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn qayyim ce kenan da godiyar Allah saboda wasu malaman suna ga huduba ta idi za a fara da kabbara huduba ta kaza kenan duka da godiya ga Allah ne alhamdulillah innal hamdalillah haka summa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna shamsa wal qamar ayatani rana da wata alamomi ne guda biyu min ayatul lahi daga alamomin da suke nuna samuwar Allah subhanahu wataala la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati hasken su baya tahiya dan sababin mutuwar wani ɗaya cikin halittun Allah wala li hayati ko kuma a dan rayuwa ɗaya daga halittun Allah Allah ya sanya su su zamanto wata aya dalilin da yake nuna akwai Allah sannan kuma da amfanuwar bayi amma babu tasiri cin suna ma wani halittan halitta daga halittun Allah aiki fai za ra'aytum zalika annabi sallallahu alaihi wasallam in kun ga wannan fadi Allah wa kabbiru ku yi ta roƙon Allah cewa Allah ya yi wa kabbiru ku yi takabbara wa sallu kuma ku yi ta sallah saboda kenan alama ce daga alamomi na alkiyama kuma alama ce daga alamomi an fusatar da Allah subhanahu wataala kenan jin tsoron ka aje kuma ukuba ta karu daga kusufi a samu girgiza daga nan a samu kaza to shi yasa kenan a koma ana wasu abubuwan da ba su dace ba kaga wannan kuskure ne sai dai a koma ga Allah don saboda Allah ya ɗauke wannan alama ɗin ta ta fushin shi wa sallu wa tasaddaku sun makala ya nan sarasa ce ya umata muhammadin sarasa ya ku al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ma min ahadin aghayrun lahi babu wani daya cikin halittun Allah wanda yake Allah kishi min an yazini abduhu akan bawa na Allah je zina au zini a matu a hudubar manzala sassa ya tsoratar da su a bisa nau'in sabo guda hudu shine zina sata kisan kai zina sata kisan kai da kuma shirka da kuma shirka da kuma shirka saboda haka waɗannan guda hudun su ne saban da manzala sassa ya tsawatar da su a kai saboda toshewa shirka ce ma yasa sai ci ayatan min ayatillah aya ce daga ayoyin Allah subhanahu wataala sababin kusufinsu babu kenan alaka da mutuwar wani ko kuma aihuwar wani sai kuma kisan kai kaga zanen kisan kai sata suna daga zunuban da suke shayarwa hukubar Allah subhanahu wataala kuma annabi sarasan su da yawa yakan tsayuwa khutuba yayi ma sabai khutuba da ji hankali akan waɗannan laifukan guda hudu akan wannan laifukan saboda jinayar su ga ga mujtama na mutane kaga babu abu mai shayarwa rashin aminci da musiba kamar shirka babu abu mai jayarwa cututtuka da alloba da gurbatan nasaba kamar zanace-zanace ka gani zai zamanto nasaba ta gurbata zai zamanto cututtuka da alloba sun basu cikin al'umma kuma yakan jayewa fushin Allah subhanahu wata'ala wanda kuma sai a samu alamun fushin Allah sun bayyana kamar girgizar ƙasa kamar kenan faruwar kusufi din haka kuma sata kaga shi ma iya daga ciki haka kuma kisan kai to kuma sai ka kalli yaya al'umma ta ɗauki waɗannan abubuwan yaya kuma kenan al'umma take son ta samu alkhairi da kuma yayewa gurin Allah dole sai ka auna wannan abin yaya yanayin sace-sace yake ka gane da wahala yanzu masallacin nan ka zo ka ashe abu kai ba duk abin da ka sani a nan za a bar masallacin nan abu ne da safe sai kaga an sace komai har wannan tafin ba bane kaga a ce a bari wannan dai abun ku shi ma sai wani ya zo ya nade in ka ganshi ya ce wankewa ce zan ce shi yasa annabi sallallahu alaihi sai ba da labarin a khutba in ya ga ma'abucin lauje wani ne shi kuma a hilin haji sai je da laujen shi kawai inda guzurin ka sai dan janye shi da wannan in ka gani sai ce laujen ne shi in baka gani ba kuma shikenan sai sace ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan ya ga amr ibn luhayy al-khuzai ana mai azaba kaga saboda me yace shine awwal man sayyaba sawa'i dan tsawatar musu akan shirka sai ce wanda ya fara kawo gumaka cikin jaziratul arab annabi sallallahu alaihi wasallam na gan shi a wuta na ga wancan mutumin shi ma a wuta wanda kenan mai lauje din wanda yake sace abubuwan mutane duk dan ya nuna musu hatsarin waɗannan laifuka ka gani duk dan ya nuna musu hatsarin waɗannan abubuwa an yin zane abduhu aw tazani amatu akan bawan Allah je zina ko kuma baiwar Allah ta je ta yi zina saboda imani wata riga ce da Allah yake tufatar da bawa da zaran bawa ya zubar da mutuncin shi ya je aikata zina ko baiwar Allah to ubangiji sai ya kwabe wannan sai lokacin da ya ida kuma sannan sai a maida mishi amma tattare da imanin shi zo yana ta kazamin aikin wannan ko ta zo tana wannan kazamin aikin wanda kazamta shi take shawar duk al'umma da kuma ukubar shi ya ummata muhammad wallahi law ta'lamuna ma a'lam da kuna sani abin da nake sani la tahiktum qalila da dariyarku ta zama kaɗan wala bakaitum kasira da kuma kun yi kuka mai yawa wala Allah aka ce annabi sa ya kalli irin wasu abubuwa na shagala da mutanen Madina suke yi ko wani abu na lahawu misali wasu wasanni da wannan wala Allah wannan annabi sa sai kalla sai ci inda abin da na sani kun sani to lalle kam da ba ku zama ba kuna yawan dariya saboda duk ba ɗabi'an musulmi bane a samu shagaltuwa to kuma sai ka kalli mafi yawan musulmi da koyan da zaka ga muhimmancin balo a wajen shi ta yi mahimmancin sallah mahimmancin koko waje shi ya yi mahimmancin sallah don zai iya zauwa ya zamuna kallon falo ya tashi falo karhe biyu na dare karhe uku na dare ya yi awa biyu yana kallon falo to kaga amma kuma ba zai iya zuwa masallaci minti goma sha biyar in liman yin sallah za ka gaca yana kaina kuma zuciya shi kuma sallar ma ba nutsuwa zai yi ta kaga ba ya ce ma ba balo ta yi sallah ba ya gaya ma ba kai ka san ta yi saboda lokutan da ya ba balan ba zai ba sallah ba kuma darajar da yake kallo ta dan balo ta yi darajar limamin shi kai za ta iya himma darajar ma'aihin da ya sababin zuwan shi duniya ka gani to kaga duka wannan iya daga abubuwan da labudda sai an kalle su to haka kuma sace-sace kaga sai ya zama kamar ka ce barayi ma sun yi wanda ba barayi baiwa kamar za ka kamar barayi sun yi wanda ba barayi baiwa ta da mafi a matasa a cewa matashin da bai sata wanda za ka ajiye waya kai ganta bai ɗauke ta ba kaga sai ka ga abin da wuya ka gani yanzu ka zo ka lakwala ka ajiye wani abin ka duk a ce ɗaliban su yi ta huta duka a ce su huta ba a sace maka ba kaga rabi da rabi ne za ka gani yawanci duka sai sun yi wannan wannan to irin waɗannan duka suna daga abubuwan da suke shayarwa in aka yi sallah sai kuma ya zama to ba a samu yayewa ba kuma sai a shagalta da addu'o'in sannan kuma a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam suje da suje da yana dadaya sai tasbih kuma sai ta addu'o'i shine tuba ga Allah subhanahu wataala da kuma roƙon Allah subhanahu wataala kawo ƙarshen kenan abin Allah yayi abin kaga babu dai alaka tsakanin ku da hirarraki da abin nan sai kuma kenan an tashi ba wai kiran sallah bane ko na dai ai as-salatu jami'a a salatu jami'a ba kuma kiɗi ba irin yadda a jahiliya za zo ana ta kiɗi gugurin gugurin kawai lasifika ladan zai sa ba kiran sallah ba ya kama sai dai as-salatu jami'a as-salatu jami'a ka gani saboda haka haka zai zai zama dulla da ne sai kenan ya mutane su halka eh zai iya maimaita dan a samu dadewar ruku a samu dadewar sujjada a samu saboda ana son tsawaita sallah ke ba lazim bane matsayin kamar dai salloli ne kenan karanta abin da ya saukaka saboda haka za ka iya maimaita ya halitta manzana sarsalam ya maimaita sura a raka a daya kenan kana iya maimaitawa Allah musalli ala Muhammadu wa ala Muhammadu kama sallaka ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم لا نسالك ربنا ولا نسالك ولو صار الفجر ليلا ربنا ولا نسالك لو أصبح الماء غراما